لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin da ke cikin asibitin koyarwa na garin azare jihar bauchi majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga littafin nurul yaƙin fi sirati sayyidil mursalin mushirikai suka dinga amfani da shi wajen ganin sun dakusar da wannan karantarwa da annabi yake wa mutane na ƙauracewa bautan gumaka da dawowa bautan Allah shi shi kaɗai wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suna ta ƙoƙarin su ga sun dakushe ta sun durƙusar da ita sun rusa ta ta ko ta wace hanya sun yi amfani da salo iri-iri amma kuma duk da haka ba su ci nasara ba uslubi na uku wanda muka kare bayani kansa wato salo na uku kenan da muka kare bayani kansa shine haduwa da suka yi suka yi mitin a tsakaninsu a yayin da suka ga duk wani salo da suka bi maimakon wannan musulunci da suke fada da shi suke yakarsa maimakon ya koma baya sa'an nan wanda suka shige shi su karaya su yi ƙasa a gwiwa kullum sai ƙara ƙaimi suke yi da kuma ƙara shiga musuluncin to wannan ya sa suka yi mitin suke tattaunawa wani salo ya kamata su bi don ganin sun dakatar da wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakan kuma shi zai sa a daina shiga addinin musulunci waɗanda suka shiga musuluncin su ma yau da gobe su bar musuluncin su dawo addinin da aka samu iyaye da kakanni a kai na bautan gumaka to wannan salo nasu mun yi karatunsa a majalisin da ya gabata sai aka samu ɗaya daga cikinsu da ake kiransa utubatu bin rabi'a al'abshami wanda ya fito da kabilar banu abdishams ya ba da shawari kan cewar a samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a bidiro masa da wasu abubuwa waɗanda bisa ɗabi'a da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam a kai galibi duk wanda aka bidiro masa da su yana da wahala ya mayar da su to yana ga da haka in suka bijiro manzon Allah sallallahu alaihi sallama manzon Allah ya amince to anan za su dakatar da wannan da'awa tasa to abin da ya faru kenan aka wakilta shi ya samu manzon Allah sallallahu alaihi sallama da waɗannan abubuwa waɗanda sun kunshi bijiro annabi sallallahu alaihi sallama da dukiya a wayi gari annabi ya zama shine miloniya cikin garin makka babu wanda ya kai shi tarin dukiya wannan idan annabi wannan yake bukata to za su masa wannan idan kuma mulki yake bukata za su sarautar da shi a kansu za su mulkar da shi a kansu ya zama shine mai sarauta sa'annan shine wanda yake sarki na gaba daya kowa gare shi yake komawa idan kuma ɗaukaka yake so faɗa a ji to za su ba shi ɗaukakar da zai zamanto ba abin da za a yanke sai da yawunsa ba abin da za a cimma sai da yardarsa to waɗannan su ne abubuwan da utubatu bin rabi'a ya bijiro da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma manzon Allah bai ce masa komai ba a ƙarshe manzon Allah ya ce ka kare ka gama ya ce na gama manzon Allah sai karanta masa ayoyi na farkon sunna da zumuncin da ke tsakaninsu akan manzon Allah ya tsaya haka ya tsaya haka ya isa kenan manzo Allah lokacin da yake karatun ya kai aya ta goma sha hudu sai utubatu ya roƙi manzo Allah da Allah ka tsaya haka saboda zumuncin da ke tsakanina da kai dangantakar da ke tsakanina da kai na haɗa ka da ita ka tsaya haka to utubatu da annabi ya ja baki ya shiru bai ƙara cewa annabi kanzil ba sai juya abunsa ya tafi kaga waɗannan bukatu nasa da ya zo da su bai saura bai saurari shin manzo Allah ya karba a bai karba ba da annabi ya karanta masa ayoyin nan suka taba zuciyarsa bai sake cewa kala babban da roƙon annabi da ya cewa ya isa haka da Allah sai juya abun sa ya tafi sai koma gurin Qurayshawa su kuma suna can sun kasa kunne suna jira su ji wani amsa zai zo musu da ita shin annabi ya ce a tara masa dukiya su ce bismillah su fara hada dukiya a'a mulki yake so to za su jagorantar da shi akan da ɗaukakar da za su ba shi suna can sun kasa kunne suna jiran dawowar utubatu bin rabi'a sai ga utubatu ya dawo ya shigo gare su suna kallon fiskarsa dai babu babu nasara alama na nuna ba nasara ya ce falamma raja'a utubatu bayan utuba ya dawo da ya shigo sai bai yi wa kowa magana ba kawai sai nemi guri abunsa sai zauna sun ɗauka yana shigowa zai ce musu ai muhammadu ya yadda mu tara masa dukiya ko kuma ya yadda mu shugabantar da shi mu sa shi ya zama sarkinmu a da ya shigo sai nemi guri ya zauna to da ya nemi guri ya zauna sa'aluhu sai suka tambaye shi ya kuka kare da muhammadu ne faƙala sai utubati ya ce wallahi laqad sami'tu qawlan ma sami'tu mithlahu qattu ya ce na rantse da Allah ina tabbatar muku a yau na ji wani magana na ji wata magana wadda tun da nake a rayuwa ta ban taɓa jin magana wacce take kwatankwacin ta ba ya ce wallahi ma huwa bi shi'ir wala bil kihana wala bi sihir ya ce na rantse da Allah wannan maganar da na ji daga gurin Muhammadu ba ta yi kama da waka ba me yasa ya ce ba ta yi kama da waka ba saboda duk wani balarabe da ya kai ya kawo wajen fasaha na harshen larabci inda yake baje fasaharsa shine a fagen waka duk balarabin da zai fito ya tsara waka ya maka to wannan ya kai ya kawo cikin harshen larabci ko a yanzu ana gane karfin mutum a larabci ta yadda zai iya zuwa da kansa ya tsaro waka cikin harshen larabci to haka a wancan zamani zamanin jahiliya idan mutum ya zama ya kai ya kawo wajen fasaha a yaren larabci zai iya gogayya da mawaƙan larabawa ta wannan za a na jinjina masa a yaren larabci to shi ne ce shi wannan maganar da ya ji bai yi kama da waka ba kenan duk fasahar da mawaƙi yake tunƙaho da ita cikin harshen larabci wannan maganar da ya ji ta ɗara shi shi yasa ya ce ma huwa bishir shi ba waka bane ma'ana bai yi kama da waka ba duk fasahar da waka ta tattara cikinta waka ta larabci to wannan maganar da na ji ta wuce wannan mataki na fasahar wakan larabci yace wala bil kihana sannan kuma wannan maganar da na ji ba tsubbu bace saboda wani lokaci zaka ji abu wanda tsubbu ne sai zamanto ya ya razana ka ko ko ya fita daga tunanin dan adam akwai maganar da zaka iya jinta wanda ta fita daga tunanin dan adam ta fita daga normal to tsubbu yakan zo da wannan tsari yace to amma fa maganar nan fa daga ji ka, ka san ba ba tsubbu bace saboda ai wasu lokatai matsubbaci zai iya zuwa da abin da yake gagarba dau wanda zaka ga ya kere tunanin dan adam a tsubbun nasa to shi wannan bai yi kama da tsubbu ba duk da ya kere tunanin ɗan adam ɗin amma bai yi kama da tsubbu ba ya ce wala bai sihir sannan kuma bai yi kama da tsafi ba shi ma tsafi ai matsafi zai iya zuwa da abin da ya kere tunanin ɗan adam a hanyarsa ta surkulle to shi wannan duk da ya kera tunanin ɗan adam amma fa ba tsafi ba ya ce ya ma'ashar ƙuraishin a tsiruni faja'alu habi ya ku taron ƙuraishawa wannan duk maganar utubatu ce martani da yake mayarwa ƙuraisha sakamakon haɗuwa da suka yi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan ya bidiro manzan Allah abubuwan da in manzan Allah ya yarda za su masa na walwala da alatu na duniya manzan Allah kuma ya karanta masa wannan ayoyin to shi ne zo yake mayar musu da martani ya ce ya ku taron ƙuraisha ku mun biyayya ku mun ɗa'a ku sanya ɗa'ar ku gare ni bisa ga abin da zan gaya muku dangane da Muhammadu. Ina nema daga gurinku duk abin da na gaya muku kumin ɗa'a saboda ni na ji abin da na ji da kunnuwana. Kenan su ba su ji ba amma shi kunnuwansa sun je masa. Ya ce, Kallu bainar rajuli wa baina ma huwa fihi, abin da nake kiran ku gare shi shi ne, wannan mutum ku bashi da abin da yake yi, kar ku ce za ku hana shi, don wannan abin da yake faga garaba dauni. ya tsere tunanin ɗan adam ya kere tunanin ɗan adam saboda haka ku bar shi da abin da yake je ta abinsa fa'taziluhu ku nisance shi kar ku ce za ku tsangwame shi dan ni na tsori ta yanda na ji maganganun nan da yake karantawa bai yi kama da maganan ɗan adam ba saboda haka ku nisance shi yace fa wallahi la yakunanna kalamuhu alladhi sami'tu naba' ya ce na rantse da Allah maganan sannan da na ji zai zama yana da al'amari mai girman gaske nan gaba yake gaya musu ya ce fa'in tusibuhu al'arabu faƙad ku fi tumuhu bi gairiku ku karku ce za ku yi fito na fito da shi karku ce za ku sa ƙafar wando ɗaya da shi a ku ku nisance shi ku zama ‘yan kallo fa'in tusibuhu al'arab in har sauran larabawa wanda ba ku ba ku ƙuraishawa suka yi ƙoƙarin gamawa da shi suka yi ƙoƙarin ganin bayansa suka kashe shi faƙad ku fi tumuhun bi ghairiku ku yanzu an isan muku da wasunku wasunku za ku za su isan muku da sharrinsa su kashe shi su shafe tarihinsa a ban ƙasa amma ku dai naku ya zama ido ku ku zama 'yan kallo kar ya zamanto tsangwamarsa daga gurinku ne saboda wannan al'amari da na gani daga gurinsa na saurara daga gurinsa al'amari ne mai girma idan kuka ce za ku sa shi a gaba sai kun ga bayansa kun taro ma cikin da ba za ku iya ba ku shawarin da nake ba ku ku zama yan kallo ku bar wasu wanda ba ku ba su sai ta sa'insa da shi in sun gama da shi sun hutashe ku wa in yazhar alal arab in kuma shi yayi nasara akan wasu larabawa wanda ba ku ba yayi galaba akan su ya rinjaye su fa izzuhu izzuku to daukakar sa daukaka ku ce kaga shawari ya ba su mai kyau tunda annabi ai ba quraishe su ma quraishawa ne to yanzu su su koma gefe kasu yaƙe shi su sa ido su bashi da sauran laraba tunda wannan bautan gumakan ai ba iya ƙuraisha ba ne suke akwai wasu ƙabilu daban na larabawa wanda ba ƙuraishawa ba wanda su ma suna bautan gumakan to shi shawarinsa gare su su tun da ƙuraishawa ne shi ma ba ƙuraishe ne ɗan uwansu to su nisance shi saboda wannan al'amari nasa al'amari ne mai girma su sanya masa ido su bashi da sauran larabawa wanda ba su ba su ta ɗauki ba daɗi tsakaninsa da sauran larabawan da ba su ba idan waɗancan sauran larabawan sun gama da shi shi kenan su sun hutashe su su ba sai sun wahala ba idan kuma shi ya yi nasara a kansu ya samu ɗaukaka to ɗaukakarsa tasu ce tunda za a ce ba ƙuraishe ne shi su ma ai ƙuraishawa ne yanzu ya samu ɗaukaka su ma sun samu ɗaukaka to wannan shine abin da shi utubatu bin rabi'a yake so su masa ɗa'a a kai kar su fito na fito da annabi kar su tsangwame shi kar su cutar da shi kar su hana shi abin da yake faɗi su bar shi je ta yin abinsa idan wasu sun ce za su hana shi wannan tsakaninsa shi da su amma su dai kar su ce za su hana shi to wani martani ƙuraisha suka mayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqalu sai ƙuraishawa suka ce masa laƙar saharaka muhammadu muhammadu ya tsafe ka wai annabi ya tsafe shi shi yasa yazo yake musu wannan maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsafe shi faqala sai yace musu hadha ra'ayi wannan abin da na gaya muku ba tsafi bane kuma ina cikin hayyaci na na san me nake faɗi ra'ayina nake fito muku da shi kuma na faɗa muku ra'ayina ne gwargwadon abin da kunnuwa na suka saurara saboda wannan abin da naji Muhammadu yana karantawa bai kama da maganar mutum ba idan za a tuna a baya akwai wani cikin jigajigan mushirikan nan wanda ya yi magana kwatankwacin wannan mun tuno shi kowa ne ne na walid walid bin mugira alan gubura na sunan ya zo alwalid bin mugira ko ko ba shi ba eh Khalid bin Walid haka to gashi kuma an samu maimaitin sa daga Utbah bin Rabi'a kuma dukan su madaukaka ne a cikin Quraysh wannan yake nuna mana gaskiyan wannan alqur'ani wannan alqur'ani da aka saukar mana babu shakku ba kokonto a tattare da shi me yasa waɗanda ba su yi imani da shi ba sun sallama cewa bai yi kama da maganar mutum ba sannan kuma bai yi kama da waƙa ba bai yi kama da tsubbu ba bai yi kama da bokanci ba sannan al'amarinsa al'amari ne da yake mai girma wannan masu bautan gumaka ne suka yi wannan shaida haga wannan zai tabbatar maka da gaskiyar wannan littafi da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi to anan haƙar mushirikai ba ta cimma ruwa ba dangane da wannan usulubi da suka yi amfani da shi na uku shi ne zama da suka yi suka yi mitin ɗaya daga cikinsu ya ba da shawarin aje a samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a bijiro masa da wasu abubuwa zai iya yiwa in bai karɓi wannan bai karɓi wancan sai suka wakilta wanda ya ba da shawarin ya je bijiro masa ga kuma yadda al'amarin ya ya kasance to fa har yanzu fa ba su daddara ba tunda shi dai wannan da ya zo musu da shawari ga yadda ya kamata su yi ba su saurare shi ba suna gani ma kamar tsafe shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya to usulubi na hudu da suka je gare shi ina ga shi din zamu jinkirta karatu a kansa har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa zamu dasa aya anan abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah maɗaukacin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukacin sarki gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh